بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna miƙa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki, wanda ya ƙaddara kawo mu daidai wannan lokaci, wanda muka ajiye domin yin karatu a cikin littafin akhbari. Littafi ne na fiƙihu a bisa mazhabin Imamu Malik bin Anas radiyallahu anhu. wallafa malami Abdurrahman bin Muhammad al-Saghir bin Muhammad bin Amir al-Akhdari Yau muna sha hudu ga watan Shawwal na shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wadda ta zo daidai da sha biyu ga watan Afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Wannan shi ne karatunmu na farko a wannan littafi mai albarka. Malam Abdurrahman bin Muhammad al-Saghir bin Muhammad bin Amir al-Akhdari yake cewa. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين مالك جوا بسم الله الرحمن الرحيم إنا فاروا دسونا الله مي رحمة مي جنقي Malam ya buɗe wannan littafi da bismillah saboda koyi da sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, domin hadisi ya zo manzon Allah na cewa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdi fa huwa ajzamu duk wani al'amari wanda yake mai mahimmanci sai ba a fara shi da godiyar Allah ba, to wannan abin nan mai yankakken albarka ne, don haka fara bismillah a duk wani abu mai mahimmanci. wannan abu ne mai matuƙar kyau rubuta littafi don koyar da mutane ibada yana daga cikin ayyuka mafiya muhimmanci malai ce wa sallallahu ala sayyidina muhammad salatin allah ya tabbata akan shugabanmu annabi muhammad wa alihi da ahalinsa wa sahbihi da sahabbansa wa sallam da kuma aminci ya ce alhamdulillahi dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, Rabbil alamina Ubangijin talikai, ina aka ce talikai shine halittu gaba ɗaya shine Allah wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu da duwatsu da bishiyoyi da mutane da sauran dabbobi. Wassalatu wassalamu, salatin Allah da amincinsa, ala sayyidina su tabbata akan shugabanmu. Muhammadin annabi Muhammad, khatimin nabiyyin wanda yake cikamakin annabawa, idan aka ce cikamaki ana nufin na ƙarshe shi ne kammala su, ma'ana manzon Allah annabi Muhammad bayan shi babu wani manzo da zai zo, akwai manzanni da Allah ya turo, amma da ya tashi rufewa sai ya rufe da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wa imamil mursalina kuma shi ne shugaba na manzanni akwai annabawa akwai manzanni akwai hadisi da ya zo a cikin al-mustadrak na imam hakim hadisin abu zar al-gifari Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa guda dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ne wannan su ne adadi na yawan annabawa da Allah ya turo a zamani daban-daban daga cikinsu akwai mursalai akwai manzanni guda ɗari da goma sha uku a cikin manzanni guda ɗari da goma sha uku Allah ta'ala ya ambata mana guda ashirin da biyar a cikin alkur'ani mai girma a gurare daban-daban haka zalika a cikin guda ashirin da biyar ɗin akwai guda biyar waɗanda suke ulul azumi su ne annabi muhammad da annabi musa da annabi isa da annabi Ibrahim da annabi Nuhu. A cikin waɗannan guda biyar ɗin nan akwai guda biyu, waɗanda su ne Khalil, wato masoya na kusa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, su ne annabi Ibrahim salatu salam da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin waɗannan biyun akwai ɗaya wanda shi ne shugaban su gaba ɗaya, shine shugaban 'yan adam gaba ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato annabi Muhammad zaɓaɓɓe ne a cikin zaɓaɓɓu da Allah ya zaɓi annabawa ya zaɓi manzanni da ulul azumi sai kuma ya zaɓe shi akan sauran gaba ɗaya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Mali ce awwal ma yajibu alal mukallafi farkon abin da yake wajaba akan mukallafi me ake nufi da mukallaf awwalu ma yajibu alal mukallafi farkon abin da yake zama wajibi akan mukallafi idan aka ce mukallafi asalin kalmar daga alkulfu ne idan aka ce alkulfu shine nauyi almukallafu wanda aka ɗora wa nauyi wato kamar yadda muka sani mu ‘yan adam da ma aljanu Allah ta'ala bai halicce mu ba sai don mu bauta masa kamar yadda ya faɗa a cikin suratul zariyat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba face don su bauta min don su kaɗaita ni a wajen bauta da haka wannan bauta da Allah ta'ala ya halicce mu saboda ita wato shine alkulfu shine nauyi da Allah ta'ala ya ɗora mana dole ne mu bauta wa Allah subhanahu wata'ala idan muka bauta masa yi mana tanadi na lada mai girma idan muka bijire yi mana tanadi na azaba mai girma to idan aka ce almukallafu wanda aka ɗora wa nauyi na bin shari'a wato shine mutumin da yake a baligi kuma mai hankali wanda da'awar musulunci ta iso masa waɗannan su ne sharɗa guda uku da sai mutum ya cika su sannan ya zama mukallafi a shar'ance na farko shine shine a mai hankali mutumin da yake da hankali shine mukallafi amma mutumin da yake bai da hankali to babu alƙalami a kansa bi ma'ana baya daga cikin waɗanda aka ɗora wa nauyi na wajibi sai ya aikata ayyuka na ibada domin su ayyuka na ibada ana magana ne da mai hankali wannan hankalin da Allah ya bashi da shi ake magana da shi sai ya amfani da shi gurin aikata abin da Allah ta'ala ya sa shi to idan mutum ya rasa wannan hankali baya daga cikin waɗanda ake magana da su akwai hadisi da ya tabbata a cikin sayi muslim manzon Allah yake cewa an ɗauke alƙalami akan mutane guda uku mutum da farko shine mai bacci har sai ya farka idan kana bacci duk abin da ya faru a cikin mafarki to wannan ba za a rubuta maka ba ko da ka yi mafarki ka yi shirka ko ka yi mafarki ka yi wani aikata ka aikata wani babban laifi duk wato ba za a rubuta ma komai ba saboda bacci kake yi haka zalika daga cikinsa akwai wato asabiyu hatta yastahlimu dan karamin yaro har sai ya balaga mutumin da bai balaga ba babu alƙalami a kansa dan karamin yaro dan ya aikata zunubi ko bai yi sallah ba wannan ba za a rubuta masa laifi ba ba za a kama shi da laifin komai ba naku shi ne mahaukaci har sai ya warke mutumin da yake mahaukaci baya daga cikin waɗanda suke mukallafai duk abin da mahaukaci ya aikata ko kuma ya bari kamar azumi da sallah da sauransu ba za a rubuta masa laifi ba saboda ba shi da hankalin da ake magana da shi sannan ya kasance baligi kamar yadda wannan hadisi da muka ambata ya faɗa sannan ya kasance wanda da'awar musulunci ta iso masa mutumin da yake kafiri bai musulunta ba wannan ba mukallafi ba ne a shar'ance bi ma'ana idan ya aikata aiki na shari'a ba za a karɓa ba saboda imani sharaɗi ne na karɓa aiki mutumin da ba shi da imani to ya fara yin imanin tukuna kafin ya aikata aiki da haka idan wanda yake ba musulmi ba wani kafiri ya yi sallah ko ya azumi duk Allah ba zai karɓa ba saboda me ba shi da sharaɗin karɓa aikin shi imani kamar fili ne sauran ayyuka kuma gini idan ba ka da fili ba zai yi ma kai gini ba to haka yake idan mutum ya rasa imani duk abin da ya aikata na aiki ba za a karba ba a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura idan suka zo filin hisabi duk abin da suka aikata na ayyuka za a bijiro musu da shi sai sun gan shi sannan sai a mai da shi ƙura a bar sheƙewa bi ma'ana wannan aikin da suka aikata ba zai amfane su ba da haka sai mutum ya kasance musulmi sannan malam ya- sannan a mukallafi kamar yadda muka faɗa ya kasance baligi ina so mu rika bayani yadda za mu fahimta domin karatu ne a, na fahimta fa'idan karatun shine mutum ya fahimta domin sai mutum ya fahimta sa'annan zai yi aiki da shi idan mutum bai fahimta ba ba zai yi aiki da shi ba idan aka ce baligi shi ne sai mutum ya cika sharɗa guda uku sannan ya zama baligi ko kuma sai ya cika ɗaya daga cikin sharɗa guda uku alamomi guda uku na farko shi ne yin mafarki idan mutum ya mafarki na jima'i to wannan alama ce da take nuna cewa wannan mutumin ya kai haddin balaga a dalili ko shi ne akwai hadisin da ya zo akan wannan manzon Allah ce a, wasabiyu hatta yastahalim da kuma ƙaramin yaro har sai ya mafarki bi ma'ana annabi ya ambaci mafarki a matsayin alama da take nuna cewa mutum ya kai munzalin balaga kenan a alama ta biyu shine tsirar gashi a mara idan gashi ya tsira a marin mutum sawa'an mace ko namiji to wannan ishara ne akan cewa ya kai munzalin balaga shi ma akwai dalili a ranar yakin banu Quraiza da manzon Allah ya sa a a kashe mayakansu sai ya ce a duba wanda yake a wanda ake shakka akan cewar ya balaga ko bai balaga ba ya ce a duba maran shi in aka ga akwai gashi to ya kai haddin balaga za ka fitar tsirar gashi a mara alama ce da take nuna cewa mutum ya balaga na uku shine tsirar gashi a hammata idan gashi ya fito a hammatar mutum sawa'an mace ko namiji shi ma isha dalili ne da yake nuna cewa wato mutum ya kai ya kai haddin balaga sannan akwai alama ta hudu wadda ta keɓanta ne ga iya mata kaɗai shine fara ganin al'ada mace daga lokacin da ta fara ganin al'ada to wannan ta kai haddin balaga wannan su ne alamomi da ake gane cewa mutum mutum ya balaga sa'annan idan mutum bai ga kowane daga cikin waɗannan alamomin ba babu wata alama da ta bayyana to akwai shekaru idan ya kai su shikenan ya balaga waɗannan shekarun malamai sun yi saɓani a kansu abin da yake sananne a mazhabin imamu malik bin anas radiyallahu anhu shine shekara goma sha takwas idan yaro bai ga kowace alama daga cikin alamomin balaga ba to da zarar ya kai shekara goma sha takwas to ya zama baligi wasu malaman suka ce shekara goma sha biyar shine zahirin mazhabin imamu ahmad da kuma da yawa daga cikin malamai musamman malaman hadisi a dalilinsu ko shine hadisin abdullahi bin umar a ranar yakin badar ne ko uhud a suka fito za su a ranar yakin badar ya fito za a je filin yaƙi manzon Allah ya sa a mai da shi saboda bai cika shekaru sha biyar ba shekararsa sha hudu ne ko sha uku amma da aka zo yakin yakin uhudu manzon Allah ya bar shi aka tafi da shi yaƙi saboda a lokacin ya cika shekara sha biyar kuma abin da ake la'akari shine balaga wanda bai balaga ba ba za a fita yaƙi da shi ba a a musulunci wannan shine age of consent wato shekaru da mutum yake na, na balaga a gurin tura kuma shekara sha takwas ne in mutum bai shekara sha takwas ba babu doka a kansa na manyan laifuka wallahu ta'ala alam ina fatan da wannan bayanin kun fahimci wane ne mukallaf awwal ma yajibu alal mukallafi farkon abin da yake wajaba akan mukallafi mukallafi musulmi mai hankali a wanda da'awun musulunci ta iso masa mu yi bayani akan alamomi na balaga sai mala yace tashihu imanihi shine inganta imaninsa abin da yake zama wajibi na farko akan mukallafi shine ya inganta imaninsa imani shine wato gazgata abin da Allah ya turo manzon Allah da shi duk abin da ya tabbata daga manzon Allah to mutum ya yarda ya imani da shi sawa'an hankalinsa ya riska ko hankalinsa bai riska ba domin idan ka ce sai abin da ka gane za ka imani da shi to a nan gurin ba imani kake bi ba kana bin hankalinka ne ita kuma shari'a so ake duk abin da ya tabbata ya zo daga manzon Allah na alkur'ani da na hadisai to kai imani ka yadda wannan shine imani idan mutum ya ce ya yi imani da alkur'ani amma bai imani da hadisan annabi ba imaninsa bai cika ba domin Allah ya turo manzon Allah da Ƙur'ani da kuma hadisi hadisi shine yake fassara alƙur'ani mai girma sannan imani yana da sharaɗa guda shida kamar yadda ya tabbata a hadisi imani da Allah da imani da mala'iku da imani da manzanni da imani da littattafai wanda Allah ya saukar da kuma imani da ranar alkiyama da imani da ƙaddara alkhairinta da kuma sharinta za mu yi bayanin kowanne in muka zo muhallinsa daga cikin abin da nake so ne jan hankali a kai musamman ga 'yan uwa mata a game da imani shine imani da ƙaddara ki fawwala wa Allah al'amuranki gaba ɗaya ki miƙa wa Allah ragamar al'amuranki ki ji a ranki duk abin da Allah ya ƙaddara zai faru da ke baki da makawa sai ya faru abin da Allah ya ƙaddara ba zai faru babu wanda isa ya sashi ya faru a guji camfi a guji zargi a guji zuwa gurin boka da gurin mai duba wannan kafirci ne yana warware imani hadisi ya tabbata manzon Allah yana cewa duk wanda ya je gurin boka kuma ya gazgata abin da ya faɗa masa to ya kafirta ya kafircewa abin da Allah ya turo manzon Allah da shi da haka zuwa gurin boka kafirci ne ku daina haramun ne babu wani abu wanda boka yake da shi Allah ba shi da shi sannan kada ku yaudaru mutum yana amsa sunan malinta ko ya ce ƙur'ani yake karantawa ku je yana yin amfani da hanyoyi na tsafi da sihiri domin aikin boka ba a karanta ƙur'ani a haukace ba a karanta alƙur'ani a raba mata da miji ba a karanta ƙur'ani a mallake mutum duk wannan aikin boka ne duk wanda ya ce ƙur'ani ake biyawa ko ko a yi wani aikin alkhairi ƙarya yake yi yi wa alƙur'ani ƙarya ƙur'ani waraka ne shirya ne ba cuta ba ne ba ɓata ba da ka ku kula ku kiyaye idan wani abu ya faru da mutum ya kai kukansa gurin Allah kada ku roƙi da zuga na ƙawaye cewa ai sai kin tashi tsaye ki tashi tsaye ina ai tsaye wanda zaki shine tsayuwan dare ki tashi cikin dare ki alwala ki sallah ki daga hannu ki shigar da kokinki gurin Allah subhanahu wataala idan ma akwai wata tsayuwa da ake nufi wannan ita ce tsayuwar amma ba mutum ya dinga yawo gurin boka ya rasa kwanciyar hankali ya rasa biyan bukata kuma ya rasa imani gaba ɗaya ba da me duk mutumin da yake za gurin boka Allah yana cire masa nutsuwa da kwanciyar hankali daga rayuwarsa domin ya rasa tauhidi ya rasa imani ku kula ku kiyaye Allah ta'ala ya samu dace mala yace thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi sa'annan mutum ya san abin da zai inganta farallan ainihinsa, ka a hakamis salati, wa taharati wa siyami, kamar hukunce-hukuncen sallah da hukunce-hukuncen tsarki da azumi. Malai ce, sun ma ma'arifatu sa'annan mutum ya san, mukallafi ya san, ma yi sulihu bihi da ainihi, abin da zai inganta farallan ainihinsa. haka ake fassarawa da Hausa farallan ainihi to amma me ake nufi da farallan ainihi idan aka ce farallan ainihi ana nufin wajibi wanda yake kan kowa wani baya ɗaukewa wani dole kowa sai ya aikata mun san cewa a cikin ibada akwai aikin da idan wani wani ba sai ya yi ba yanzu kamar sallan jana'iza idan aka yi mutuwa sai wasu suka tsaya suka yi sallah wasu kuma ba su yi ba to babu laifi amma kamar sallan farilla a zahar la'asar magarba isha wani baya wani kamar azumi wani baya ɗauke wani to abin da yake wajibi akan mutum bayan ya inganta imaninsa to shine ya san irin wannan wajibin domin wajibi kala biyu ne akwai fardu ain akwai fardu kifaya idan aka ce fardu ain shine abin da kowa sai ya aikata babu wanda Allah ya ɗaukewa kowa sai ya yi idan aka ce fardu kifaya shi ne abin da idan wasu suka yi to an ɗauke wa sauran shi ne kamar sallan jana'iza shi ne kamar jihadi fi sabilillah kamar fita jihadi fi sabilillah a da sauran ayyuka irin waɗannan da aka shi wannan fardu ayin abin da yake farillan ainihi wajibi akan kowa to to mutum ya san shi dole ne ka san shi domin Allah ta'ala ya wajabta a kanka to dole ka nemi ilimin bauta masa idan babu ilimin wannan ibada ba za ta yiwu ba to tunda ibada wajibi ce neman ilimin ibadar shi ma wajibi ne domin in ba ilimin ibadar ba za ta yiwu ba kamar me sai buga misali ka ahkamis salati daga cikin farlan ainihi kamar hukunce-hukuncen sallah mun san sallah wajibi ce ba wanda aka ɗauke ba to dole ne ka san hukunce-hukuncen sallah babba harati da tsarki dole ne ka san hukunce-hukuncen tsarki kama daga a wankan tsarki daga wato kamar abin da ya shafi al'ada da biki da abin da ya shafi wankan janaba da abin da ya shafi alwala da taimama idan babu abin alwala da makamantansu wannan dole ne ka san su domin da su ake bautawa Allah wasu yami da azumi mutum ya san hukunce hukuncen azumi farallansa da mustahabbansa da sunnoninsa da makamantansu sai malai ce wai jiba alaihi kuma yana wajaba a kansa an yi hafiza ala hududillahi ya rika kiyaye iyakokin Allah wa ya kifa inda amrihi wa nahaihi kuma ya dinga tsayuwa inda aka umarce shi da inda aka hana shi abin da ake nufi shine wajibi ne akan kowane mukallafi ya zamto cewa yana kiyaye dokokin Allah abin da Allah ya hana ya hana to kada ya aikata abin da Allah ya umarce shi ya aikata duk abin da manzon Allah ya zo da shi ya karba hannu bibbiyu Allah yana cewa wa ma atakumar rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo ya zo muku da shi to ku karba abin da ya hana ku kuma ku bari Allah ta'ala yana cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim su kiyayi waɗannan waɗanda suke saba umarnin manzon Allah su kiyaye kansu saboda kada wata fitina ta same su, kada wata azaba mai raɗaɗi ta shafe su. Hadisi ya zo a cikin sayar Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira, manzon Allah yake cewa inna Allah ta'ala ya garu, wa ghairatullahi an yi atiyal mu'min ma harrama Allah alaihi. Allah yana kishi, kishin Allah shine mumini ya aikata abin da Allah ya haramta masa, da haka idan kana mumini dole ne ya zamto cewa kana kiyaye dokokin Allah shi kuma kiyaye dokokin Allah kamar yadda muka sani sai da ilimi ka dinga duk abin da za ka aikata ka yi ƙoƙari ka yi tambaya ka fahimci abin da kyau kafin ka aikata malam zai bayani akan wannan a gaba ta gaba sai malam ya ce wa yatubu ila Allah haka zalika ya zama wajibi akan mukallafi ya tuba zuwa ga Allah qabla an yaskhata alaihi kafin Allah ya fushi da shi domin zunubai suna sa Allah ya fushi da mutum, mutum ya tuba ya bar zunubi kafin Allah ta'ala ya fushi da shi, sai ce wa shuruɗin taubati, salasatun, sharuɗan tuba guda uku ne, idan mutum ya aikata wani zunubi yana son Allah ya gafarta masa, to sai ya bi waɗannan sharuɗa da malam ya kawo. Na farko ya ce an nadama alama fata, shine yin nadama akan abin da ya wuce, idan ka aikata wani zunubi to ka riƙa jin ba daɗi a ranka ka riƙa yin nadama idan ka tuna akwai hadisin da ibn hibban ya rawaito wanda manzon Allah yake cewa annadamu taubatan taubatun shi nadama tuba ne idan ka aikata abu sai wato sai ka ji ba daɗi a ranka kake nadama ina ma da ban aikata ba to yana daga cikin dalili na cewa wato mutum ya tuba daga wannan aikin na biyu ce wanniyatu Allah ya'uda ila zambin fima baqiya min umrihi shine mutum ya ɗauki niyya a ransa ya ƙudirce a zuciyarsa cewa ba zai ƙara komawa aikata wannan zunubin ba cikin abin da ya rage na rayuwarsa wannan shi ma wajibi ne kuma sharaɗi ne na tuba idan da mutum zai tuba amma har a ransa yana jin cewa in ya samu dama sai ya ƙara to wannan bai tuba ba haka zalika idan mutum ya tuba har ga Allah a ransa yana jin cewa ya tuba ba zai ƙara aikata wannan laifin ba to sai daga baya shaidan ya fizge shi ya aikata wannan tubansa bai lalace ba sai dai ya ƙara yin wani tuban saboda tun farko daman ya yi niyyan ba zai sake ba shaidan kuma ba zai taɓa rabuwa da mutum ba sai ya koma ga Allah sharaɗi na uku na tuba shine wa an yi tarukal ma'asiyata fi sa'atiha shine mutum ya bar wannan zunubin a daidai lokacin da yake aikatawa in kana mutalabbisan biha in ya kasance yana ciki ne dumu-dumu kana cikin aikata zunubi to idan ka tuba ka bar wannan zunubin take kada mutum ya ce gobe zan bari ko kuma daga wannan ba zan ƙara ba malam ya bayani a gaba cewa alama ce ta toshewar basira da rashin hankali da lissafi kai kake da goban ai goban ba a hannunka take ba idan kana aikata zunubi ka bari kada kuma ka rika yin tubin muzuru da kaza a baki gashi kana aikata zunubi dumu-dumu amma kana cewa zan bari ga zunubin kana yi baka bari ba sai malam ya ce wala ya lahu baya halatta gare shi an yi akhirar taubata ya jinkirta tuba wala ya ƙulu haka zalika baya halatta ya rika cewa hatta ya hadini Allahu har sai Allah ya shirye ni ka ji mutum na cewa to ai shirya a hannun Allah take a'a to kai baka da zaɓi Allah fa ta'ala ya ce inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shirya mutum mun nuna masa tafarki ko zai ya kasance mai godiya ko ya kasance mai kafircewa. Allah ya baka zaɓin ka tuba ko kada ka tuba, kai kuma kake cewa sai Allah ya ga dama wace ganin dama kake nufi. Male ce, fa innahu domin yin hakan, wato mutum yana aikata zunubi, ya ce sai Allah ya shirye ni, ai shirya a hannun Allah take, ya ce min alamati shiqa'i yana daga cikin alamomi na taɓewa. alamomi na rashin rabo alama na ‘yan wuta, wal khizlani da taɓewa, da rashin sa'a, da rashin rabo duniya da lahira, wa ɗamsil basirati da kuma toshewar basira, ai, toshewar basira ne, kana aikata zunubi kuma kana cewa sai Allah ya shirye ni, wata shirya bayan Allah ya nuna maka abin da kake ba daidai ba ne, da yawan mutane suna kafa dalili da suna kafa hujja da ƙaddara cewa wai ƙaddararsu ce. iya akwai ƙaddara, to amma akwai zaɓi ko, wa mata sha'una illa an yi Allah rabbul alim tabbas ba za ku so ba sai Allah ya so, amma kuma Allah yi komai tsari, ya ce wannan abin mai kyau ne, wannan abin mara kyau ne, ka bi mai kyau kada ka bi mara kyau, kai kuma sai ka bi mara kyau kuma kana so ka kafa hujja akan Allah, sai Allah ya dada ka yi mai kyau, a'a, wannan alama ce ta toshewar basira da rashin lissafi. ta haka jama'a tuba wajibi ne akan kowane musulmi Allah ta'ala yake cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba ya ku mu'minai gaba daya domin ku rabauta Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya tabbata manzon Allah yana cewa يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة يا كوما تاني كتوبة زواج الله كوما غريشي domin lallai ina tuba zuwa ga Allah a kowace rana sau ɗari. Waɗannan sharaɗa da malam ya kawo guda uku su ne sharaɗan tuba idan ya kasance zunubin tsakanin mutum ne da Allah, amma in ya kasance akwai haƙƙi na wani, ya taɓa mutuncin wani, ko ya taɓa dukiyarsa, ko ya taɓa jininsa, ko ya taɓa lafiyarsa ko wani abu nasa to wannan ba su isa ba sai mutum ya ji ya warware tsakanin shi da wannan mutumin sa'annan in ya tuba sai Allah ya gafarta masa domin Allah baya yafa haƙƙin wani akan wani ba zai yi saboda an ce idan mutum ya aikata umara ko aikin hajji ana gafarta mai zunubi shi kenan sai ka je ka ɗauki kuɗin mutane ka tafi ka aikata kana jin cewa idan kai har zunubin ɗaukar kuɗin mutane an yafe maka wannan ba zai yiwu ba Allah baya yafi haƙƙin wani akan wani, duk wanda ya zalunci wani sai ya biya, idan ka biya to sai ka tuba sai Allah gafarta maka, amma idan baka biya ba wallahi sai ka biya a ran tashin alkiyama. Domin mutumin da ya yi shahada mun san cewa shahada shine mafi ƙololuwan girma wajen mutuwa, amma manzon Allah ya ce ko mutumin da ya yi shahada in dai akwai haƙƙin wani akansa sai an tsaye da shi ya biya a ran tashin alkiyama. Da haka haƙƙin wani baya salwanta. in dai akwai haƙƙin wani a kanka to sai ka je ka warware sai dai idan baka san yadda za ka warware da shi ba ko kuma baka san shi ba la'alla ka taɓa zaluntar sa yanzu ba idan za a yi ku haɗu to kai ƙoƙari kai ta tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala idan wani haƙƙi ne na dukiya ka ɗauki wannan adadin dukiya ka ba magadansa idan baka san su ba kai sadaka bisa fatan cewa Allah ta'ala kai wannan ladan zuwa gare shi amma haƙƙin wani baya taɓa salwanta sai ka biya za mu dakata da karatu a nan gurin sai kuma idan Allah kai mu mako mai zuwa abin da muka karanta ya zama daidai muna roƙon Allah ya amsa muna roƙon Allah ya sa mana fahimta ya datar da mu ya ba mu ikon aikata abin da muka ji na alkhairi Allah ta'ala ya mana muwafaqa wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah